بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وبعد إن شاء الله قراتمنا ونلتافي نظم الإمريدي za mu tashi babu mansubatul asma babi da yake magana akan mansubatul asma mana sunaye wadda suke masu nasba ka fahimta sunaye masu nasaba in aka ce mansubatul asma ana ana nufin sunayen da duk inda ka gansu za a gansu da nasaba ne shine da fataha za ka gansu ka fahimta su ake kira mansubatul asma ai a baya in ban manta mun karanta marfu'atul asma ko to yanzu kuma mansubatul asma za mu tashi a kamar yadda shi mai matanin ajrumiya yake faɗa ce al mansubatu kamsata ashara kalmomi masu nasaba kamsata ashara goma sha biyar ne duk inda kaga kalma da nasaba a ƙarshen ta kaga fataha a ƙarshen kalmar to ɗayan wannan goma sha biyar ɗin ne wahiya maf'ulun bihi na farko shine maf'ulun bihi ka fahimta maf'ulun bihi shine wanda aiki ya fada a kansa ka fahimta kamar ka ce qara'atu kitaban na karanta littafi to kaga kitaban saboda me shine aiki sauka a kansa wal masdaru hakan nan masdari shi ma fataha yake sai ka ce darabtuhu sai ka ce darban wal zarfu hakan nan zarafi zarfu zaman shi ma zarfu zaman ka fahimta kamar ka ce zaidun tahta shajarati to tahtan zarafi ne zarafi ne a wato wannan kamar ka ce al-yawma shine zarfin zaman sumtu sumtu al-yawma nayi azumi al-yawma a yau to al-yawma zarafi ne na zamani shi kuma zarful makan shine karka ce tahata kamar ka ce zaidun tahata shajarati wal hal shi ma hali nasaba yake abinda ake nufi da hali hali shine wanda zai nuna halin da kai abu sai ka ce sai ka ce ra'aitu zaidan sai ka ce bahikan naga zaidu yaya ka ganshi bahikan yana dariya to wannan shine hali wa tamyiz da kuma tamyizi shi kuma tamyizi shine zai nuna maka zai tantance maka kamar ka ce inni ra'aitu ahada ashara ni naga goma sha ɗaya me sai ce kaukaban taurari wannan shine tamyizi wal mustasna da kuma mustasna shine sunan da ka toge kamar ka ce la ila sai wannan kamar ka ce ja al qaumu ko ja kamar ra'aitul qauma ko sai ka ce illa zaidan wal ismu la da sunan la in la ta sa suna sai ka ce la ilaha ko la haula to irin wannan la din la amma kuma la fa nafiya ka san la din kala kala ne ko wal munada sannan wanda aka kiran sa ma shine wal munada wanda aka kiransa shi ma yana yin nasaba sai ka ce ya abdullahi ko ka ce ya rasulallahi ka fahimta wal maf'ulu min ajalihi da kuma maf'ulu min ajalihi wanda aka yi aiki saboda shi kamar ka ce ji'ituka na zo maka me yasa ka zo ibtiga a ma'arufika dan neman kyautarka ibtiga a ka fahimta shine maf'ulu min ajalihi wal maf'ulu ma'ahu da kuma maf'ulu ma'ahu shine wanda aka yi tare aiki tare da shi shine da suke bada misali kace ja al amiru sai kace wal jaysha sarki ya zo ko wal jaysha da rindana shine ka fahimta ko kuma kace zakartu sai kace wal misbaha zakartu nayi karatu nayi muzakara wal misbaha tare da fitilla to wannan was misbaha wannan wawun shi suke cewa ma'ul ma'iyya ka fahimta wa kabaru kana da kuma labarin kana kamar ka ce wa kana Allahu sai ka ce gafuran to shine kabaru kana da ƴan uwanta wa ismu inna da kuma sunan inna sai ka ce inna Allaha wattabi'u lil mansubi da kuma abin da ya biyo bayan mai nasaba wa huwa arba'ata ashiya sune abubuwa guda hudu wannan kusan duk mun karanta su to duk abin da ya biyo bayan mai nasaba to shi ma nasabar zai to anan zai ga maka mansubatul asma yace salasatun min sa'iril asma kalat mansubatun wa hazihi asharun talat yace salasatun min sa'iril asma kalat mansubatun wa hazihi asharun talat salasatun abubuwa guda uku min sa'iril asma suna daga cikin sauran sunaye kalat mansubatun kalat wanda suka fita a wannan ka'ida ka fahimta in ka kula a anan za ka ga an karanta adafi ko an karanta na'aci an karanta badali an karanta taukidi ko to waɗannan abubuwa guda uku wa hazihi asharun talat wa hazihi salasatun din da aka baro a baya abubuwa nawa muka karanto a baya mun karanta adafi ko mun karanta taukidi mun karanta badali ko to banda waɗannan abubuwa guda uku da aka, aka gaya maka shine salasatun min sa'iril asma'i guda uku daga sunan sauran waɗannan sunaye da aka karanta ka bayinta kalat wanda suke sun fita a cikin wannan tsarin ka bayinta mansubatun kalat mansubatun sun fita daga cikin masu nasaba wa hazihi asharun talat amma ga wannan guda goma suna biyo baya wannan guda goma da za a gaya maka dukkaninsu masu nasaba ne ka bayinta yace wa kulluha tati ala tartibihi أولها في التذكير في الذكر مفعول به وكلها تاتي على ترتيبه وكلها dukkan waɗannan guda goma da ya ce maka wa hazihi asharun talat ko ga wasu guda uku goma suna zuwa ko ko wa kulluha dukkan waɗannan abubuwan da aka yi maka tati ala tartibihi za su zo a jere ko da ka karanta su ana to za a zo a gaya maka in ya ce maka mastari yana yin nasba to ka ga babul mastari a gaba in ya ce maka zarafi na saba yake to ga babu zarafi a gaba in ya ce maka hali na saba yake ga babu hali a gaba ka fahimta in ya ce maka tamyizi ne shi ma haka in ya ce maka istisna'i ne shi ma haka ka fahimta daga nan har zuwa ƙarshen littafin za a ga duka sauran abubuwan ne da suka rage masu nasaba zai karanta maka ka fahimci wannan karatun ko shi yasa yake ce maka wa kullu ha ta ce ala tartibihi kowanne daga cikin wannan zai zo a bisa tsarinsa a jere awwaluha awwaluha fi zikri maf'ulun bihi farkon su fi zikiri in za a ambata maka maf'ulun bihi maf'ulun bihi maf'ulun bihi shine farkon suna mansubi ka fahimta maf'ulun bihi shine wanda aiki ya sauka a kansa kamar ka ce qara'atul kitaba na karanta littafi kaga alkitaba ai littafin shi ka karanta to wannan aikin da ya sauka a kansa shi yasa ya zama mai fataha ka fahimta ko ka ce ka tafutur darsa na rubuta darasi to kaga addarsa ka gan shi da fataha to shine aiki sauka kansa to farkon su maf'ulin bihi ka bayyanta yace zalika ismun jaa mansubun suban waqa alaihi fi'ilin ka ahzaru aka ka hazaru ahla dama ka bayyanta yace zalika ismun jaa mansuban waqa alaihi fi'ilin ka hazaru ahla dama yace zalika ismun shi wannan maf'ulin bihi suna ne ka fahimta wa zalika ismu shi maf'ulin bihi suna ne ja'a mansuban da yazo mai nasaba wa qa alaihi alfi'l wanda aiki ne ya faru a kansa duk kalmar da aiki ya faru a kanta za garfu fataha take kamar ka ce mi kamar ka ce ahzaru ahlat dama in ka ce ihzaru ahlat dama kai ka kiyayi ahlat dama masu masu kwadayi kaga ihzaru ahla dama ka kiyayi masu kwadayi kaga ahla ahla kaga maf'ulin bihi ne ko saboda sune aike sauka kansu an ce ihzaru ahla dama ka kiyayi ma abota kwadayi kaga sune aike sauka kansu ko to kaga ya kace ahla to wannan ahla maf'ulin bihi ne ahla dama yace wa zahirin wa murmarin kadin hasara وقد مضى تمثيل ذكر ذكر الزهر وظاهر ومرمر قد انحصر وقد مضى التمثيل للذي ظهر yace wa zahiru karfa ka ce maf'ulun bihi dinnan ka fahimta sai kaga suna yace wa zahirin akwai suna zahiri shine kamar irin wannan ihzaru ahla dama kaga suna ne zahiri ahla ko kamar ka ce qara'atul kitaba kaga kitaba suna ne zahiri ko ko ko katabtu darsa kaga suna ne zahiri ko ko shine to wa zahirin zaka iya ganin suna zahiri kamar irin wannan misalin da aka yi wa mudmarin sannan zaka iya ganin lamiri ba dole sai kaga suna ba ka bayinta dan ce katabtu darsa na rubuta darasi to zaka iya boye darasin sai ka ce katabtuhu na rubuta shi dan ce qara'atul kitaba na karanta littafi zaka ce qara'atuhu na karanta shi hu din nan mansubi ne saboda maf'ulin bihi ne ka fahimta shi yasa ce maka mudmari yace qadil hasar haqiqa an takaita su tsakanin suna zahiri da kuma mudmari lamiri wa qad madat tamsilu haqiqa misali ya gabata a baya lillazi zahar cikin abin da ya bayyana a baya ai mun yi magana abin da ake nufi da suna zahiri da kuma suna lamiri ko shi yasa ce wa qad madat tamsilu haqiqa misali ya gudana lillazi zahar ga abin da ya bayyana wa ghayruhu qismani aidan muttasil ka ja'ani wa ja'ana wa munfasil yace wa ghayruhu shi abin da ba suna zahiri ba in aka ce abin da ba suna zahiri ba mai kenan lamiri kenan ko to wa gairuhu duk fa'ilin da ka bayinta maf'ulin bihin da yake ba suna zahiri ba to kismani ya kasu kashi biyu aidan har yanzu muttasil akwai lamiri wanda yake muttasili ka bayinta kamar da kace katabtuhu ko qara'atuhu kaga wannan duka lamiri ne muttasili kaga ai ba a raba shi da fi'ili ko ai in baka manta ba na ce a karatun mu na gaba ya ko cewa in dai kaji an ce lamiri muttasili shine lamirin da ba a iya raba shi da fi'ili ko da kace qara'atuhu ka raba shi da fi'ili kaga qara'atuhu in kace darabtuhu kaga ba a raba su ko to shine wa ghayruhu qismani aidan muttasil kamar kace kamar kace ka ja'ani in kace ja'ani ya zo min kaga ni dinan lamiri ne ko muttasili ne kuma muttasili ne ko maf'ulin bihi ne ja'ani ya zo min kaga ai ai kai ne aikin ya sauka akan ka ja'ana ya zo mana kaga wannan maf'ulin bihi ne ai maf'ulin bihi ne na din maf'ulin bihi ne ai suna ne ai to wannan lamiri ne muttasili wa munfasil sannan kuma wani lokacin maf'ulin bihi zai iya zuwa a cikin lamiri munfasili ka fahimta misaluhu iyaya aw iyana ko hayyaitu akarim billazi hayyana misaluhu misalin zaka ce iyaya ko sai kaje qur'ani ce fa iyaya fa abudun ko fa iyaya fa abudun ko fa iyaya farhabu to kaga fa iyaya fa abudun fa abuduni ne in ka mai da shi lamiri mutasili sai ka ce fa abuduni kaga lamiri mutasili in ka mai da shi mu lamiri mutasili sai ka ce sai ka ce wala ya ce fa iyaya fa abudun kaga iyaya kaga shi kadai yana tsaye bai ba jira shi da wani fi'ili ba ko fa iyaya farhabun ko da aka ce fa iyaya aka ce farhabun to wannan iyaya damiri ne amma munfasili in ka kalla za ga tsayawa yake da kafarsa wa iyana irin su iyana ko iyana ina iyana take a cikin alkur'ani akwai iyana a qur'ani baka nemo mana ba to iyana shi ma lamiri ne munfasili ka fahimta eh wannan iyaya ko au iyana ko iyana hayyaita akarin billazi hayyana hayyaita eh iyana hayyaita to wannan hayyaitan duka za ta iya kace iyaya hayyaita ko ko iyaya iyana hayyaita ko mu aka gaisar ko akarin billazi hayyana ka girmama wanda ya gaishe mu akarin billazi hayyana ka girmama wanda ya gaishe mu kaga hayyana kaga an raba shi da akarin ko ko da cewa akarama ni kaga muttasili ne ko kaga sai a hada shi da cewa a karama na sai a hada su amma kaga ga ga fi'ili anan ga kuma damiri munfasili anan kaga bai kaga bai ta akarin billazi hayyana ka girma wanda ya gaishe mu kaga hayyana na dinan lamiri ne munfasili kaga na karatun nan kwa waqis waqis bi zaini kullu mudmarin fusil وبالذي قبل كل متصل وقس بزين كل مضمر فصل وبالذين قبل كل متصل yace waqis bi zairi kulla mudmarin fasir waqis ka kiyasta bi zaini da wannan lamire da aka baka guda biyu an baka muttasili an baka munfasili ko to da iyaya da iyana kai ko to wanda iyaya da iyana to wa qisbi zaini kai kiyasi da waɗannan lamirai guda biyu iyaya da iyana kullum mudmari akan dukkanin wani lamiri fusil wanda ya zama munfasili wanda aka raba shi kaga da kace iyaya zaka ce iyana zaka ce iyakum ko zaka ce iyaki iyakunna ko iyahu ko me qur'ani yake cewa iyahu ta'budun fa abud wannan la tasjudu lil shamsi wala lil qamar fasjudu lillahi allazi khalaqahunna in kuntum iyahu kaga ta'budun kaga iyahu ta'bud ta'budun kaga lamiri ne mun fasli ko kuma anan ma fa ka a muhallin fataha yake ai maqulun bihi ne fa in kuntum iyahu ta'budun in kuntum ta'buduhu ne zaka mai da shi lamiri muttasili dan Allah ka fahimci wannan karatun to shi yasa ce wa qisbi zaini waɗannan lamirai guda biyu da aka maka iyaya iyana wa qisbi zaini kai kiyasi da su guda biyu nan kullu murmadin fasil ga dukkanin lamiri mun fasili to tunda aka maka iyaya aka ma iyana ka gana akwai iyahu ko akwai iyaka ko iyaka na abu ko akwai iyaka akwai iyahum ko to da makamantansu duk sai ka je ka cire su a haka fusil billa zaini qabla kulli muttasil billa zaini da waɗannan lamirai guda biyu qabla kulli muttasil kafin dukkanin wanda yake zuwa kafin dukkanin lamiri muttasili fa kullu qismin minhuma qadin hasar ma jaa min anwa'ihi sna ashar yace fa kullu qismin minhuma qadin hasar ma jaa min anwa'ihi min anwa'ihi fi sunai ashar yace fa kullu qismin dukkanin wani kashi na cikin lamiri shine fa kullu qismin menene qismin din damiri muttasili da damiri munfasili ko to fa kullu qismin kowane kashi daga cikin su minhuma daga cikin wannan guda biyu kadin hasar an iyakance shi ma ja'a min anwa'ihi abin da yazo daga nau'o'insa fi sunai ashar guda goma sha biyu ne in ka ɗauki lamiri muttasili za ga goma sha biyu ne in ka ɗauki lamiri munfasili za ga suma goma sha biyu ne shi yasa ce fa kullu qismin minhu ma qadin kasar kowane yanki daga cikin waɗannan lamiran qadin hasar an takaice shi ma'ana an tattare shi ka fahimta ma ja'a min anwa'ihi wanda yazo daga nau'in sa tisne ashar daga goma sha biyu ta yaya zaka cire wannan lamirin goma sha biyu kaga misali in ka ce lamiri muttasili zaka cewa qultu ko ko kuma mu ɗauki wanda ya bada misali da shi da wanne ya bada misali da shi wa zahirin mai maɓaɓaɓanin ƙaɓewaran wa gairu hukis ma ne bin fusul ja ana ko? ana ko? ana ai ana duka ana to duk wannan lamiri neman fasili ana anta anti antum antunna ko? antuma to shi ma an ka lissafa za ka ga goma sha biyu zai baka wannan shine lamiri man fasili a mun fasli kenan ko tunda da kansa yake iya tsayawa shi kuma lamiri mai tasli shine wanda ba a iya raba shi da fi'ili kamar ka ce qultu ko darabtu ko karajtu kaga in ka ce qultu ko qulta qulti qultum qultunna ko to shi ma an ka lissafa za ga sun baka goma sha biyu saboda kamar yadda jiya na gaya ma daga cikin muhimmancin salil lamiri lamiri yana mungun takarwar gani wajen gane karatu akwai abin da in baka san lamiri ba baka iya baka iya baka iya lairabin sa ba saboda lamiri yakan kunshe suna yakan kunshe suna hukunci hukunce da yawa suna la'akari ne da lamiri kuma sai kana karatun tafsiri in baka san in baka san lamiri sosai ba wani abin aka ce maka lamiri ne muttasili wani lamiri a ce maka lamiri ne munfasili wani lamiri a ce maka lamiri kaza kawai inta to in baka san lamiri ba karatu ka dai sai ta rikice ma in kana karatun tafsiri in aka zo wata gabar da ya kamata a maka karin bayani in aka shigo maka da bayani irin wannan na lamiran a madadin ka gane tafsiri sai a kara rusa ka sosai kuwa ah mutum yana karatun tafsiri bai san aka zo aka ce lamiri muttasili ko ko aka ce lamirin nan yana komawa zuwa kaza hazar damiri ya udu ila kaza wannan lamirin yana komawa zuwa guri kaza kuma kai baka san lamirin ba kaga a matsayin an fito ma da karatu ka ƙara gane karatu sai a ƙara tura ka kwarai kwa sosai sosai kwa to shine amfanin nahau in baka san nahau ba akwai isharatu da yawa a tafsiri ba ka gane su ba sai a ce wannan kan masdari ne muawwali ko a ce maka wannan masdar ne mimi ko a ce wannan jimla ismiya ne ko jimla ce fi'liya ko damiri ko damiri ne barizi ko damiri ne mustatiri ka fahimta to a madadin an kawo ne don a sake baka karatun ka fahimci karatu yadda ya kamata sai a ƙara tura ka duhu kuma du ka fahimta to shine wannan yawanci duk abubuwan da ake tafa ma kenan da masu tafsirai wallahu ta'ala alamu